الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha biyu ga watan Rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta mazan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da ɗaya ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da shida shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Hikmatun min at-tarikh واللفر الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى idan ba manta ba yan uwa har yanzu dai muna karatu ne a cikin al-mabhaq al-khamis al-ma'akhid allati ukhizat ala Uthman radiyallahu ta'ala anhu tuhumatuhu ne da aka dora akan sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda waɗanda suka yi sanadiyar tafi da ransa bisa zalunci da ta'addanci wanda malam ya kawo mana tuhumar tuhuma kusan guda goma sha uku kuma yana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya yana mana bayani domin warware su mun tsaya akan tuhuma ta goma za mu tashi tuhuma ta goma sha ɗaya insha Allah ta'ala malam ce al-ma'khadul hadi ashara tuhuma da suka wa sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda ta goma sha ɗaya ita ce lam yaqtul ubaydallah ibn umar bil hurmuzan suka ce dan me sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda bai kashe ubaydallah dan Umar ba lokacin da ya kashe hurmuzan ubaydallah dan gidan sayyidina Umar ne dan Khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da aka kashe mahaifinsa shi ma ya ɗauki makami ya yi gaban kansa ya je kashe wasu mutane to sai suke zargin sa yadda Usman lokacin da ya karɓi khalifanci ya kamata ya kisasi ya kama Ubaidullahi shi ma ya kashe shi amma bai kashe shi ba sai yayi wani abin daban to ita ma wannan tuhuma ce za mu je da abin ya faru malai ce wal mashhuru fi kutub tarihi annahu ba'da ma qatala abu لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب abin da yake shahararre a wajen malaman tarihi ko kuma wajen littattafan tarihi abin da suka yi kaito shine bayan Abu Lu'lu'at al-Majusi ya kashe Sayyidina Umar dan Khattab da Allah ya kara masa yarda qatala nafsahu ya kashe kansa da kansa lamma alqawl aba'at alayhi lokacin da wanda suke cikin masallacin suka cilla masa ko suka je ko masa bayafi ko wata riga babba ta lullube kansa da ya tabbatar an samu iko a kansa za a kama shi shine sa wannan wukar da yake soki sai na Umar da ita shi ma sai soki kansa ya kashe kansa wannan bayani ya riga ya gabata ko Abu Lulu'a ya shiga ya kashe sayyidina Umar yana sallah da asbahi bayan ya kashe sayyidina Umar kuma ya ci gaba da takawa mutane wuka takawar kan mai uwa da wabi wanda alal kalla ya soki wajen mutum bakwai wanda a cikin mutum bakwai nan kusan mutum uku ko hudu sun rasu lokacin da suka ga haka sai ɗaya daga cikin sabai ya tuɓe rigar da take cikin sa komai ya basa sai ya cilla masa da ya cilla masa sai ya rufe masa kansa da ya tabbatar an kama shi ko an samu iko a kansa sai ya samu wannan wukar da ya kashe musulmi sai ya kashe kansa da ita shikenan bayan wannan ta faru falamma asbaha an-nasu lokacin da mutane suka wayi gari qama ubaydullah ibn umar fa qatala rajulan yuqal lahu al-muzan sai dan gidan sayyidina umar mai suna ubaydullah ya tashi ya je ya kashe wani mutum da ake ce masa hurmuzan shi wannan hurmuzan din mala yace wa kana majusiyan ya kasance ba majusi ne falamma qila lahu lokacin da aka tambaye shi ubaidullahi dan me zaka aikata haka kala sai yace kana ma'abi lu'lu'atal majusi qabla maqtali umar bi thalathati ayyam yace abin da yasa na kashe shi shi a hurmuzan ya kasance an gan su tare da Abu Lu'lu'a wanda ya kashe Sayyidina Umar kwana uku kamin aiki sanka wa bainahuma al-khinzar alladhi qutila bihi Umar kuma tsakanin su aka ga wukar da ita aka yi amfani aka kashe Sayyidina Umar saboda haka wannan abin sai sai sa Ubaydullahi ya karfafa zargi akan cewa da hadin bakin hurmuzan aka kashe mahaifinsa ga abin da ya kamar daukar fansa yake nan ko yawwa فظن أن الهرمزان musharikun li abi lu'lu'ata fi hadhihi al-jarima sai tsammani shi wannan hurmuzan din yayi tarayya da shi abu lu'lu'a wajen kashe mahaifinsa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wajen wannan jarima fa zahaba ilayhi wa qatalahu saboda haka ba wato ta kai tsaye sai ta wajen sai je kashe shi dan uwa ga yadda kissa take cikakkiyar ta malam zai kawo mana yadda abin ya faru shi عن سعيد بن المسيب قال أنكر قولة سعيد ابن المسيب الله مرأتين سركية مسرهما أي لك كم من يمن يما لمن تابعي سيركم أبو هريرة كما قال بنا نائشة الله كرامتنا babban tabi'i ne sosai mai tsoron Allah da gudun duniya da kuma ilimi qala yace inna abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq qala yadda kissa ta faro shine Abdurrahman dan Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda kanin nana Aisha shine yake hina kutila Umar lokacin da aka shin sayyidina Umar yace qad marartu ala abi lu'ata qatil Umar wa ma'ahu Jufaina wal Hurmuzan wa hum najiyun yace na wuce ta wajen waɗannan mutane guda uku da Abu Lu'lu'a da Hurmuzan da Jufaina yace na wuce su wa hum najiyun alhali suna ganawa suna tattaunawa suna kuskus ai yatana zauna ai suna tattaunawa suna ganawa falamma baghattuhum sawu lokacin da nazo inda suke basu ankara ba sawu duk sai suka tashi ma'ana sai suke irin alamun tsoro abinda baghattuhum yake nufi shine baghatatan kawai sai suka ganshi a kusa da shi suna tattaunawa suna kuskus suna mai da magana kawai sai suka tashi kusa da su irin wannan kasan irin wannan kasan idan mutum yana zancen da ba shi da gaskiya da ka zo kusa da shi da yake sai ga ya firgita to abin da ya faru kenan yana zuwa kusa da su sai ga alaman duk sun fargita farkamu sai suka tashi to tashin da suka yi kuma fasakata bayna min bainihim khinzarul lahu ra'san kawai sai ga wuta wata wuka ta fado ta tsakanin shi bai san daga wajen wajen ta fado ba ya ga dai wuka ta fada kasa mai kai biyu saman ta tsiri kasan ta tsiri wa nisabuhu wasaquhu inda ake rike wukar ita tsakiya ake rikewa ana rike tsakiyar ta ne amma nan ɗin tasiri ne nan ɗin ta matsili ne anzuru mal khinzaru alladhi qutila bihi umar sai abdurrahman yace to yanzu abin da za a yi a je a duba a ga wannan wukar da aka yi amfani da ita aka soki sayyidina umar aka kashe shi da ita a je a duba ta a ga alladhi na'ata alladhi na'ata abdurrahman bin abi bakr cewa ta dace da irin wacce sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr ya wasafa sun yi kama daidai da ita? To da aka je aka duba, sai aka ga daidai waje da ita ce, na yi tsallaki ko? Fanzuru malkin zaru ya zai kutila bihi Umar, a je a duba a ga wata wukaci aka shi sayar na Umar da ita, fa waje duhu alkhinzaran nabi na ata Abdurrahman bin Abi Bakr. Da aka je aka duba kawai sai aka samu wannan wukar da aka kashe sayyidina Umar da ita daidai ce iri daya da wacce Abdurrahman ya kamanta ya siffanta ban bambanci to da aka samu wannan fan talaka ubaidullah bin umar falamma kharaja ilayhi ay al-hukuzan ubaidullah yana jin wannan ya tabbatar da cewa wannan hukar da aka soki mahaifinsa ita ce wacce abdurrahman ya bada labari kawai sai ya fita sai ya tafi kai tsaye zuwa jan hurmuzan kala yace da hurmuzan in talik ma'i hatta nanzura ila farsin li yace da Allah mu tafi ka je ka duba mu wani doki na dama hurmuzan ɗaya ne daga cikin ƙwararru da suka ƙware wajen sanin halayyar doki da abin da ke kai komo game da sha'anin doki yace da Allah mu je akwai abin da ke damun doki na mu je ka duba mu shi wa ta'akhkhara anhu tana tafiya sai dan dawo daga bayansa hurmuzan ya wuce gaba ubaidillah yana bayansa hatta idza maba baina yadayhi har sai da yaga ya wuce yayi gaba shi yana bayansa alahu bisayfi kawai sai ya hau kansa da takobi da tsara qala ubaidullah ubaidullah yake bada labari yace falamma wajada harba sayfi qala lokacin da yaji zafin saran takobi qala sai yace la ilaha illallah sai kalmar shahada shihur muzan kenan dama kun san shihur muzan ɗaya ne daga cikin jagorori na Farisa ko? Lokacin da aka yi yakin Farisa, aka ci Farisa da yaƙi yana ɗaya daga cikin wanda aka ribato shi kuma ya karɓa shi da musulunci. An yi bayani yadda aka yi musulunta. Ya musulunta shi. To bayan da Ubaidullah ya haushi da Sara ta bayar da Ankara ba, to da ya tabbatar da cewa kashi shi zai kawai sai kalmar shahada. Shi kenan. Ana Ubaidullahi, Ubaidullahi ya ce, ودعوت دفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة yace daga nan kuma sai na tafi wajen a Jufaina shi ma na je na kiraye shi Jufaina ya kasance kirista ne daga cikin kiristocin garin Hiyara falamma alautu shi ma da na kirawo shi yazo kawai sai na haushi bisaifi da saran takobi da ya ga na haushi da saran takobi sallaba baina ainihi kawai sai irin abin da kiristoci suke sai kuro tsakanin idansa a irin za ka tana haka idan mutum zai abu sai haka ko ya ce sabanin sabanin haka to shine sai irin wannan kurosin din haka ma'ana shi ma ya cika da imani imani irin nasu bakan yawa sai irin wannan ثم انطلق عبيد الله عبيد الله فدي حقره بهاي يا كشه جفينا يا كشه هرمزان sannan sai gaba ya tafi فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة tadda il islama kawai sai ta gidan Abu Lu'lu'a wanda shi ya kashe sai da Umar din kai tsaye yana zuwa sai ga wata karamar karama ita ma kawai sai kashe ta wa arada Ubaydullah Allah ya da'a sabiyan min al-madinati illa qatalahu Ubaydullah yayi nufi a cikin zuciyarsa ba zai bar wani daga cikin irin waɗannan ribatattun yaƙi ba irin su Abu Lu'lu'a irin su Zufaina irin su Hurmuzan duk ire-iren su yaƙi ta kashe su abin da ya yi yaƙi tunda sun kashe mai baba shi ma duk ya bi ya bi ya kashe shi to fa jitama al muhajiruna al awwaluna alayhi lokacin da manyan sahabbai suka ga haka sai muhajirai manya manya waɗanda suka hijira tun daga farko sai suka hada a kansa fanahauhu wa tawa'adu suka hana shi suka tsoratar da shi suka ce ka daina wannan abin da kake zaka jawo kanka matsala za ka suna ta tsoratar da shi da suka hana shi amma bai zai faru fa qala shi kuma Ubaidillahi ya ce musu wallahi la'aqtulannahum wa ghayruhum yace wallahi sai na kashe su bayan waɗannan da na kashe duk sauran da suke da alaka da su kuma duk na bi su na kashe su wa arraba bi ba'd al muhajirin har ma su muhajiran da suke kokarin hana shi arraba alaihim ya kokarin farwa wasu daga saboda yayi fushi فلم يزل عمر عمرو بن العاص به حتى دفع اليه السيف عمرو بن العاص الله قال masa yarda bai gushe ba yana bin sa a hankali yana lallaba shi yana lallaba shi har sai da shi Ubaidillah da kansa ya bashi takobi ya nuna masa dattijantaka da manyanta a lokacin saboda haka sai mika masa takobi sai kasance za an kwashi takobi kaga tunda an kwashi takobi shi kenan kamar an yi maganin abin kenan falamma dafa ilaihi saifa lokacin da aka lokacin da ya mika takobi zuwa ga Amr dan As atahu Sa'ad ibn Abi Waqqas sai Sa'ad dan Abi Waqqas Allah kara masa yarda yazo inda Ubaidillah yake fa akhadha kullu wa kullu wahid minhuma bi ra's sahibihi sai kowanne ɗaya daga cikin su da shi Sa'adu da shi Ubaidillah kowa sai ya kama kan ɗan uwansa ya tanasayani kowa ya kama gashin gaban ɗan uwansa suna ja ma'ana Sa'adu dan Abi Bakar ne masa fada yana nuna masa abin da ya bai dace ba yayi fushi shi ma yana cikin fushi a lokacin Sa'ad ya kama kansa shi ma ya kama kansa Sa'ad hatta hudiza bainahum har sai da aka shiga tsakaninsu wannan aka mai da shi gefe wannan shi ma aka mai da shi gefe saboda sabai a lokacin da sun yi fushi sun tabbatar abin da Ubaidullah ya bai dace ba tunda har an kashe Sayyidina Umar shi ma wanda yake san kan mutum ɗaya ne kuma shi ma an gama da shi kenan ya bar abin mana ya wuce in ya so idan aka naɗa khalifa sabo sai ga wannan mataki ya kamata ya ɗauka akan al'amarin amma sai ya ɗau mataki shi akan ƙashin kansa to wani ka sabai ba su ji daɗi ba shine sa da ɗan abiyar ƙasa zai kama kansa yana masa faɗa yana ci masa abin da ya dace ba sai da aka shiga tsakaninsu ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي sannan sai sayyidina Usman shi ma ya taho wajen kafin a yi masa mubaya'a a waɗannan jararin sayyidina Usman a lokacin ba a yi masa mubaya'a ba a lokacin ba a zaɓi khalifa ba kashe sayyidina Umar a lokacin yana da zafi zafi ka babu khalifa a lokacin hatta waqa Ubaidillah shi ma yana zuwa kawai sai afka kan Ubaidillah ya je kama shi fatanasa ya shi ma ya kama kan ya kama gashin da ke gaban kansa ita ce annasiyat zanko ba sanko ba zanko ko ka ce mafarfada gashin da ke gaban kan mutum in ka san da yake larabawa suna da gashi yawa ko za a iya riƙewa ba irin namu ba saboda haka wannan ya kama gashin gaban kansa shi ya kama gashin gaban kansa mala yace wa aflamat al ard yawma qatala ubaidullah dufailata wal hurmuzat wa ibnata abi luqata ala an-nas yace kasa ta yi duhu ranar da Ubaidullahi ya kashe Jufaina da Hurmuzan da ‘yar gidan Abu Lu'lu'a ranar a lokacin ƙasa ta yi duhu wa mutanen Madina. Madina ta yi duhu a lokacin ma'ana abu ya ɗau zafi kenan, kai ya ɗau zafi. Sun mahujiza bai na huwa bai na Usman, sannan shi ma aka ƙara zuwa aka shiga tsakaninsa da Sayyidina Usman. Aka komar da Sayyidina Usman gefe shi ma aka mai da shi gefe. Falammas Tukhlifa Usman lokacin da abu ya ɗallafa kaɗan sahabbai suka haɗu aka yi mubaya'a wa sabon khalifa sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa yarda ya zama yanzu shine khalifan musulmi ana zama khalifa sai ya kirayi muhajirai sai kirayi mutanen Madina manya-manyan da za a iya tattaunawa da su sai tara su a waje guda gaba ɗaya faƙala yace da su ashiru alayya fi qatl hadha ar-rajul alladhi fataqa fi din yace ku bani shawara bana game da kashe wannan mutumin da ya ta'addanci yayi abin da ba daidai ba a cikin addini ma'ana yana nufin ubaidillah yace ku bani shawara akan sa me ya kamata a yi masa ya kashe mutane ba tare da jiran gwamnati ta ɗau matakin da ya kamata ba ba tare da jiran hukunci na hukuma ya ɗau ya hau kan mutum ba shi yasa da mutum zai kashe mahaifin mahaifin mutum mutum ya kashe mahaifinka Allah ya kiyaye idan ka dau mataki kai akan kanka ka je ka kashe shi to kai ma hukuncin kisa ne akan ka ina fata an fahimta saboda ba kai ne kake da ikon daukar hukunci ba a lokacin wai ke daukar wai da hukunci hukuma ce saboda kan aka ce za a bar mutane kowa ya ɗau makami ya ɗau matakin da ya kamata a kan kansa don wani ya taɓa shi ba ba za a zana lafiya ba kenan za a samu fauba ne kawai kowa zai ta kashe mutane za a ta kashe juna ne kawai amma idan aka yi maka abu sai aka ce ka wajen hukuma babban abin da ya sa yanzu kun ga ake ɗaukan mataki a saboda hukuma ba ta yin abin da ya kamata amma idan da hukuma za ta yi abin da ya kamata duk wanda ya yi masa to Allah mutane ba za su damu ko bai kai wa mutum mutum zai ɗauke kai kai wajen hukuma amma babban abin takaici a ƙasar mu shine lokacin da duk wani abu ya faru irin wannan abin takaici wanda ya kashe maka wani naka na jikinka wanda kake ji da shi ka ɗauke shi ka kai shi wajen hukuma ko kuma hukuma ta kama shi dan kwanaki kawai ce gaishe na yau kwanaki babu daɗewa kawai ce gaishe na yau a gari an saki shi idan Allah ta ya za a ran mutum ba zai ɓaci ba ta ya za a yi nan gaba wani idan aka masa irin wannan ya ɗau wannan hukunci ya kai hukuma ba za ta yi ba ɗaukan hukunci shi yake sanya irin waɗannan abubuwan su salafa. To da ka sayar da Usman ya tara mutanen Makka da na Madina ya nemi shawararsu. فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة سونك دك مهاجري كما sai suka haɗu a kan kalma guda ɗaya, yushayi'una Usman ala qatlihi suna goyon bayan sayyidina Usman akan ya kashe Ubaidullahi akan waɗannan mutane da ya kashe. Duk suka ce hukuncin da ya kamata abin da muke goyon baya shine shi ma a kashe shi kamar yadda ya kashe waɗannan mutane. Wa jullan nasi al'azamu ma'a Ubaidullahi yaquluna amma sauran mutane da ba waɗannan manya-manyan ba waɗanda su ne suka fi yawa mafi girman mutanen su kuma suna tare da Ubaidillahi suna cewa lijufaina wal hurmuzan ab'adahum Allah suka ce in za a kashe Ubaidillahi kawai saboda waɗannan mutanen jufaina da hurmuzan saboda su za a kashe Ubaidillahi ab'adahum Allah Allah ya nesanta su ana Allah ya nesanta su la'allakum turiduna an tutbi'u Umar ibnahu kuna nufin ne kawai yanzu sai ga Umar ya mutu ku kashe ɗansa ku bishi da shi mutane suke faɗa wannan maganganu saboda sai baki ya rabu biyu wasu suna ganin cewa lalle a kashe Ubaidillahi saboda mutanen da ya kashe wasu wasu kuma suna ganin cewa yin hakan ƙara rura wutar fitina zai yi rigima ce ya ta tashi bai kamata a ce sai na Umar tun da zafi zafin mutuwarsa ba iyalansa ba su gama jin raɗaɗin mutuwarsa ba kuma a ce an kashe ɗansa ina fata an gane saboda ka shine yawancin mutanen gari duk abin akan abin da suka tafi kin su suna ganin saboda waɗannan mutanen kawai za a kashe ke kamata a kashe su saboda haka faka sura faka sura fi dalika al-laghab da kuma sabani ثم قال عمرو ابن العاص sai wancan wancan dattijo Amr ibn al-As Allah ya kara masa yarda sai yake Usman ya ba sayyidina Usman shawara yace ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai inna hadha al-amra wannan al'amari da ya faru qad kana qabla an yakuna laka 'ala an-nas sultan ya faru ne kafin ka zamto jagora shugaba wa mutane abin bai faru a lokacin kana khalifanci ba a'a lokacin da abin ya faru ba kai ba khalifa bane ba ka zamto khalifa ba saboda haka ni shawarar da nake baka fa a'rib anhu ka kauda kai game da wannan al'amari kada ka ce zaka kashe shi saboda haka tafarraqa an-nasu ala khutbati amru wa intaha ilayhi uthman sai mutane suka tashi suka watse a wannan magana ta Abu Dan As da ya faɗa ta zama ita ce magana ta ƙarshe shi ma sayyidina Usman sai ya tsaya akan wannan magana sai ya yarda da ita saboda in ba haka ba za a haifar da wani abu kuma da ya fi kisan nasu kuma illa sadaka sayyidina Usman sai bashi sai ban maganar kisan Ubaidillahi wa wudiyar rajulani wal jariya to amma su waɗancan mutane da aka shifa yanzu kun ga shi Hurmuzan abin da ya bayyana ga mutane abin da ya bayyana ga mu'mini ga musulmi a lokacin shine musulmi ba a samu wani lokaci da za a ce Hurmuzan ya yi rijiya bayan musulunci ne ina fata an gane sannan yar gidan Abu Lu'lu'a ita ma musulma ce akan abin da ya bayyana ina fata an gane ko wanda yake kirista shine wa tufaila to shikenan tunda an kashe su jinin sai a bashe tafi hadara a banza a a sai sai na Usman sai ya dau diya kudin yadda ake biyan diyar mutum idan an kashe shi a Baitul Mali sai ya biya su ya biya waɗannan mutane guda biyu wanda wannan karamar yaji ya biya diyar su gaba daya shikenan an kashe jama'a ku shikenan jantin sai ya yan uwa wannan shine yadda al'amarin ya faru sayyidina Usman ya gaji rigiman ne ba lokacin khalifancin sa ake haka ne to me yasa da ya hau bai kashe Ubaydullah ibn Umar ba me yasa bai da wannan mataki ba malam zai bada amsa malam to huna salafatu tawjihat li adam qatl Ubaydullah bil Hurmuzan malam ta nan wajen akwai wasu tawjihat akwai wasu abubuwa guda uku da za mu iya fuskantar da su wajen ba da amsa akan rashin kashe Ubaidullahi da Hurmuzan da sai da Umar ba. Da abubuwan zamu ji su ɗaya bayan ɗaya. Al-awwal abu na farko annal Hurmuzana tamala ma abi lu'lu'ata ala qatl Umar. Dan uwa ga na farko. Tamala ya goyi baya ya karkata wajen kashe sayyidina Umar da Abu Lu'lu'ai me yasa saboda an gansu suna mitin kuma a mitin din aka ga wuka ta faɗo wuƙar kuma da ita aka kashe sayyidina Umar dan uwa fahimta da kyau saboda haka kashisan sayyidina Umar da goyen bayan da sa hannun wannan alhumuzat bisa zan da kuma sirin jayi kamar ra'ahu ma Abdurrahman ibn Abi Bakar kamar yadda shi Abdurrahman dan Abi Bakar Allah ya kara masa yarda ya gansu wa bi hada ce to da wannan ne yakunu mustahiqqan lil qatl ya cancanta shi ma a kashe shi dan ka'ida shine idan mutum goma mutum ɗari mutum dubu suka tare su kashe mutum ɗaya dukkanin su zama za'a yi yan uwa fahimta da kyau wannan shine ka'ida addinin musulunci idan mutum goma suka taru suka yi mitin suka shirya kowa da goyon bayan aka ji aka kashe mutum ɗaya to dukkanin su kashe su za'a yi shine ka'ida ta addinin musulunci كما قال عمر كما سيدنا عمر فقال لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم bibi. yace lau tamala ahlu sana'a inda a ce mutanen sana'a gaba ɗaya za su haɗa kai gaba ɗayan su ala qatli rajulin su kashe mutum guda ɗaya kawai la qataltuhum bihi da dukkanin su na kashe su saboda wannan mutum guda ɗaya wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu Diyas babu idza asaba qaumin min rajulin wannan hadisi yan uwa hadisi ne ingantacce abin da ya faru shine a cikin wasu rayoyi wata mata ce a garin Sana'a Sana'a tana yane tana da miji mijinta irin baya zama mata dingi saboda sai tarki sai tarki daduro ko kwarto sai yake zuwa gidanta to a gidanta kuma akwai wani yaro dan mijinta amma ba danta ba tare da shi to da ka sai ta ce shi wannan kwartan da yake zuwa wajen ta cewa lallai shi sunan kwartan asiri ta ce lallai in ba ka ɗau mataki akan wannan yaron mun kashe shi ba wallahi zai tona mana asiri duk yana ganin shi biyu da fitanka sai ce a shi wallahi ba zai iya kisan kai shi ba zai kisan kai ba saboda ka kai kai yace shi ba zai kisan kai ba kun san yanayin galibi dai mata yadda suke idan yaro ba nasu bane da sauransu galibi ba kowace take yi kayanta da Allah ta rike shi yadda ya kamata ba ko yawwa saboda kan an kauda shi ma ita ba wani abu ne a wajen ta to da ta ga yaki sai ta daina kula shi ta daina sauraron sa ta daina yarda da shi to shi kuma kan sai masa zafi sai ya je zai to shine sai suka haɗu da shi da ita da wani bawanta da wasu mutane kuma da suka gayyato ruwaya tace su su biyar ne ko su su bakwai su biyar ko su ba baka na jirwa ta nuna suka taru suka kashe wannan yaro bayan sun kashe shi kuma abinda suke sai suka dadda tsanaman bayan sun dadda tsanaman sai suka sa a cikin buhu suka je suka samu ta tsohuwar rijiya suka zuba to da bincike ya tashi aka nemi yaro aka rasa shi wannan kwartan sai sunan sa ya fito sai sunan sa ya fito sai aka kama shi ana kama shi kuma shi kenan sai ya kira da shi ya tabbatar da abin da suka aikata kuma sai ya fallasa sauran duk gaba daya sai da Umar ya ce a je a kashe su gaba daya duka duk su bakwai da ita da bawan nata da shi da sauran wanda suka yi to duka a je a kashe su to shine sai da Umar ke cewa wallahi inda a ce mutanen Sana'a za su haɗu mutanen kamar kace kamar kace mutanen Kano duka za su haɗu su taron dangi kowa ya bada gudunmawa ko ta shawara ko ta kayan kisan kan ko ta makoya ko ta wani abu su kashe mutum ɗaya ya ce wallahi da su ya kashe su gaba ɗayan da mutum ɗaya kawai ‘yan uwa idan kamar yadda na faɗa ɗazu in dai ana kisan kai a kashe wanda ya yi wallahi sai an daina ko ba a daina shi gaba ɗaya ba a cikin kashi goma kashi tara su yaro Allah suka ce alƙatlu amfa min alƙatlu abin da yake sawa kisan kai ya ƙaura daga cikin mutane shine kisan kai kisan kai ana share shi ne a goge shi kisan kai amma matukar za a rinka ta'addanci a kashe mutane wanda suka yi kisan kan a gasa suna yawo wala ba su zaman lafiya ba kwata kwata ba su zaman lafiya ba ba dadewa nake sauraron rahoton wata mata ita Allah ya taimake ta bata mutu ba amma dai abin akwai takai akwai abin takeici bidiyo ne nake kallon fuskar ta in jarida suna hira da ita nan fuskar ta duk ta lalace ta an an mata daga daga haka an faffasa mata fuska da wuka ce menene gashi nan dai ba kin gani labarin da take bayarwa ƴan uwa shine ta rufe gidanta ta fita ta ce fade ta dawo ko ta fitar da gidanta kamar irin bai da ta bai bai da ta bai kamar a buɗe ashe wani yaro ne daga cikin yaran unguwa ya hauro ya mata sata ya tattara kaya ya aje kayan bai dauka ba sai ya shigo ta shine sai buya to da ta zo sai ta ga kaya ta ce ita bata fito da kaya ba kuma ga kaya a nan wajen to tana duba duba da ya ga za ta gashi kawai sai ta ɓarya sai sai ya buga mata da ya buga mata ta ɓarya ta faɗi tana faɗuwa da ta gan sai ta gane fuskar awwa ne ai tunda ta gane shi kenan kawai sai zaro ka yadda take ba labari ya rinka daddaba mata ko ina ma'ana me yayi ne mata kenan kashe ta ta mutu kawai to Allah ya ce maka ya daddaba mata ya dauka ta mutu ne ta shi ya tafi idan ta shi ya tafi da ta zo da aka zo bata mutu ba kai ta asibiti ta faduwa ne da aka je aka kama shi an je an kama shi a lokacin aka kama shi aka kai shi aka kai shi kotu tace a lokacin ko treatment ba ya mata ba aka yi su alƙaliya alƙaliya take musu gari aka kirawo shi ta buɗe mata fuskar ta gani tana gani ta ga abin ya ɓaci da yawa sai ba ki sai ta ce a kai ta a kai shi shi yaron da ya abu a kai shi prison aji shi ta ibo su ta ibo kamar watanni biyu na malakali suna so in suna so su kan horon mutum suna yin haka shari'a da za a iya cewa gobe a dawa karasa sai su jiya alƙali sai sanar da sati uku dan akai mutum gidan yaro ya zo na ya dan fara ɗanɗana abin da ya shuka dan ta ba ta amfani ta ce a je a kai shi sai kaza ita take ba da labari da kanta an kai shi wannan kafin a dawo a shari'ar ‘yan uwa da wannan raunin a jikinta, ta ce wallah kawai su ga wannan yaran yana yawo a cikin unguwa. Kawai sai suka ganshi yana yawo a cikin unguwa. Yanzu wannan ka kaddara idan matarka ce ko ‘yarka aka yi wani da Allah ya zaka yi. A lokacin da ya keta maka alfarma ya shiga cikin gidanka ya biki matarka ya ji mata ciwo ya so halaka ta. Kuma an kama shi a yi masa hukunci ka ji daɗi a ranka kai ma. ka huce ka dan sace ka san alal kalla abin da yayi shi ma an masa amma ka ganshi yana yawo me zai faru sai man kan an kai dan tsohon dan dama ne da Allah ba ta kalla ba ba haka bane Allah sai ka tuna baya sai ka tuna baya sai ka je ka dauko tsohon baranda mun ka kai ma shi ne abin da yake faruwa ka san mu kenan wallahi mutum zai kisan kai sai a dauke shi ko sai a batar da shi da yawa ɗan uwa akwai wanda zai zai kisan kai a ɗauke shi a kai shi prison a Kano sai a ɗauke shi a Kano sai a kai shi Kaduna sai a ce kada ya dawo sai kada ya dawo Kano na rantsi da Allah ana ana yin irin wannan zalunci ba za a taɓa daina kisan kai ba har abada ba za a daina kisan kai ba yanzu ku kalla ku kalla ƴan shekarun da suka wuce akwai cases da aka yi na kisan kai da yawa ga wata ta kashe mijinta ga wanda ya kashe wata karamar yarinya duk kun tuno su aiko abubuwan duk sun yaɗu duk sun yaɗu sosai a cikin su za mu mutum da aka shi ga wata yarinya da ta je da ta kashe mijinta wacce aka yanke mata hukunci kisa kai ta ihu a kotun nan kwanakin bayan da an ce shugaban kasa mata afuwa ya yafe mata shugaban kasa ya yafe mata ita kuma ta kashe musu yaro shi kenan ya riga ya tafi lahira a banza to ta wannan wata irin kasa ce tsakani da Allah ku kalli Saudi Arabia ɗaya daga cikin abin da ya taimaki Saudi Arabia wallahi wannan hukuncin kisan da shi na gamu za ka in kana jin kisoshi da suke faruwa a Saudi Arabia za ka yi mamaki kisa duk gangancin mutum wallahi zai ji tsoron ya je Saudi Arabia ya kisan kai Allah saboda in dai an kama mutum an tabbatar wallahi sai hawan ya sha jininsa sai an kashe shi ina gaya mu kuma duk gatan mutum duk yadda yake wallahi akwai akwai wata kissa akwai wata kissa da aka bayar da aka da aka kashe wani wanda yake son kan yana da gata sosai babu yadda iyalansa ba su ba da iyalansa duk abin da iyalan wancan suke su za su ba su kuɗaɗe su rinka lissafowa masu nauyi wanda in aka baka su kai shi kenan ka huta in a Najeriya ne aida shi kenan kawai Allah yadda sauƙin yake bugun mutane mutum karɓa zai manta da ɗan uwan nasu wallahi aka yi aka da suka yadda suka jira dan musu dan wasu su mace su Allah haka haka aka zo gaban mutane kuma su a gaban mutane ake a gaban mutane za a zo a tsara mutane kowa yana kallo mana takobi suke suke suke kai hayyan takobi za a ji mutum da mai karan na takwabi sai da manga yawa jini na wuce sa a kare ka mutum shi kenan a bayan uwansa shi ne ke abin da za su da Allah kai da kaga an kashe an kare kan mutum a gaban ka kansa ya gangara za ka je kashe wani Allah ina ga muku duk waɗannan yar da su yawo da makamai su tuka wannan su kwace wannan waya wallahi rabo an gari suna kai mu Allah a kama guda uku a kashe a gaban mutane a haska ko da ba za a ga mutane ba a haska a harbe shi da bindiga kowa ya gani wani shine ya kashe wani a unguwa kaza a waje kaza saboda abu kaza alƙali ya yanke masa hukunci kisa a harbe shi a tsare wani ayi uku ayi hudu za ku yi mamaki sai ka fito da wata Allah sai ka ajiye ka maka ji kaza babu ne dokan maka ba haka bane ma an bayyana kawai ana ana ana ana ta kallon ta garin mutane a banza aure Allah ya sa mu dace yan uwa malai yake فهنا يكون ضم الهرمزان مباحا لأنه شارك في قتل عمر قال يتشف أنا وجن زام إيا كان زرجين دا أكي وهرمزان يا أهل التأمس ليسا saboda yana da wata gudunmawa ya yi tarayya a cikin kisan sayar na Umar shi ne an gan shi ana mitin ɗin kashe sayar na Umar da shi kun ji abu na farko sai na biyu asani annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yaqul usama ibn zaid لما تأول في عهده shi Usama ɗan zai ba lokacin da ya kashe wani saboda ya yi tawili ne a lokacin mazan Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi. Wa zalika annahu fi shidal ma'arif alai hakan ya faru kuwa a ɗaya daga cikin ma'arif wata gabzawa wata haɗuwa da aka yi tsakanin musulmi da kafirai. Ra'a rajulan ya ga wani mutum shi Muawiya kenan min al-mushrikin daga cikin mushrikai qad qatala min al-muslimin al-kathira ya kashe da yawa daga cikin musulmi shi mushriki fa zahaba ilayhi sai ya tafi zuwa gare shi dan shi ma ya kashe shi falamma ra'ahu al-mushrik lokacin da wannan mushriki ya ga Usama ya dauko a hanya ta wajen sa zai gama da shi harramin sai ya gudu daga Usama ثم اختبأ خلف شجرته ya ɓuya bayan wata bishiya wa kala sai ya faɗa da ƙarfi Usama yana ji yace ashhadu an la ilaha illallah sai kalmar shahada dan uwa fahimta da kin ya kashe musulmi da ya ga an biyo shi kuma ya tabbatar za a ci masa sai kalmar shahada kalmar shahada mai take nuna mutum yayi laifi nan ya shiga musulunci shi kuma Usama wanda kalmar shahada ba ta masa ba faqatalahu Usama Usama yana zuwa kawai gama da shi فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر lokacin da wannan al'amari ya isa wajen annabi tsira da aminci su kare tabbata a gare shi aka bashi labarin abin da ya faru istad'a usama ta faqala annabi ya ce aje kira usama aka kira usama usama yazo annabi ya ce masa a qataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah yanzu kai usama ka je ka kashe mutumin da yace la ilaha illa allah mutum yana kalmar shahada ka je ka kashe shi qala Usama yace inna ma qala ha ta'awudan ya rasulullah ya faɗa ne dan tsare kansa dan bawa kansa kariya ya'ani khaifan min as-sayf ya faɗa ne dan tsoron takobi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai hal hal la shaqaqata an qalbihi shin ka tsaga zuciyarsa ka fito da ita ka kalla ka ga ya faɗa ne dan ya kare kansa waye ya ga maka ya faɗa ne dan ya kare kansa annabi ya ce halla shaqaqta qalbahu ka tsaga zuciyarsa ga mutum ita ga gani annabi ya ce mene ta masa yace ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yanzu kai usama ka kashe mutumin da ya ce la ilaha illallah annabi ya ce mene ta masa usama yace sai da nabi kamar ina ma a ce zai shiga addinin musulunci saboda yadda yadda ran annabi ya bace sallallahu alaihi wasallam يقول يتي فما زال يرددها النبي بيقول بينا تميمي تولى الكلمه alayya a kaina qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illa Allah hatta tamannaitu anni lam uslim illa al'ana yace sai da nayi buri ina ma ban musulunta ba sai zan zan kafa addinin musulunci wannan hadisi yan uwana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne muttafaqun alayhi to abin dubawar anan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yuqim al-hadd ala usama annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai tsaiwa da Usama haddi ba tare da cewa Usama ya kashe mutumin da yake kalmar shahada ko amma me yasa bai kashe shi ba saboda tawili yayi yana da tawilin za a iya kalla ai masa ujubi shine wannan mutumin yana faɗa kalmar ne dan ya kare kansa ya kashe musulmi an biyo shi ya ce la ilaha illallah to ya fa'a dan ya kare kansa tare da cewa kuskure amma dai annabi bai kashe shi ba saboda akwai abin da za a iya a bashi na ujiri akan abin da yake لأنه كان متأولا سبب يا كسنتي yayi tawili fa kazalika alhalu bin nisbati li Uthman haka nan kuma halin zai kasance ga sayyidina Uthman shi ma sayyidina Uthman tawili ya shi sa bai kashe Ubaydillah ba lam yuqim alhajj ala Ubaydillah bai kashe sayyidina Ubaydillah ba saboda shi Ubaydillah akwai abin da za iya kalla na tawili a kansa لأنه كان متأولا saboda shi ma Ubaydillah yayi tawili الثالث abu na uku kila wasu malamai suka ce innal hurmuzana shi hurmuzan da aka kashe lam yakul lahu waliyun ba shi da majibinci wanda zai bi jinin sa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mashura Allah ta duk wanda aka kashe shi da zalunci to Allah ya ba wa waliyansa dama da in ku su nemi jinin sa su bi jinin sa to shi ubaidullahi ba shi da wali a lokacin kamar yadda wasu suka faɗa wal maqtul alladhi la waliya lahu shi ko wanda aka kashe wanda ya kasance ba shi da wali a walihu sultan sai ya kasance waliyin sa lokacin shine shugaba na gaba daya kaga a lokacin waye shugaba sayyidina Usman ko shine a matsayin waliyin sa fatanazala an alqatl sai waliyin sa shine sayyidina Usman sai ya karbi diya ya fasa a kashe wanda yake babu laifi yanzu babu laifi idan aka kashe maka dan uwa hukuncin wanda ya kashe ma dan uwa bai hukuncin sa annafsu bin nafsi ko to amma kai baka diyar sa ko kuma ka ce a kashe wanda ya kashe maka dan uwa sai ka ce kaya ce a baka diya shikenan an gane faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda ya ga zai wa dan uwansa afuwa game da kisan kan dan dan uwansa da aka yi to shikenan Allah madaukakin sarki ce fatti ba'un bil ma'ruf shikenan kai da za a ba wa diyar ka bi hakkinka cikin kyautatawa a baka diyar ka sannan wa ada'un ilahi bi ihsan shi ma wanda zai bayar ya bada abin da ke kansa da kyautatawa shikenan karamu to sayyidina Usman a matsayinsa na waliyin Hurmuzan yanzu tunda shine shugaba sai ce yanzu sun bar kisan kai a bada diya sai aka biya iyalan Hurmuzan diya ba shikenan ma an wuce wajen malai ce wakila wasu ma daga cikin malaman tarihi suka ce inna lahu waladan yuqalu lahu al-qamazbar shi al-hurmuzan suka ce yana da da wasu daga cikin malaman tarihi suka ce yana da da sunan sa wai qamazbar wa annahu tanazala an zammi ubaidillah an jam ubaidillah bin umar shine da kansa dan sayyidina a dan shi hurmuzan shi da kansa ya yarda cewa sun yafe kada a kashe ubaidillah a basu diya ina ji wannan magana ina muku ita tun a baya lokacin da nake muku bayani akan hurmuzan za ku iya tunawa to wannan shine abubuwa na goma sha biyu ko na goma sha ɗaya shi ma kuma ji amsar da aka bayar sai abu na goma sha biyu al-ma'qad thani ashara tuhuma ta goma sha biyu zada al-adhan thani yawm al-jum'a suka ce daga cikin laifin da sayyidina Uthman ne wanda ya kamata a kashe shi har suka dauransa sa wai ya ƙara kiran sallah na biyu ranar juma'a kiran sallah na biyu ranar juma'a kun san ranar juma'a kiran sallah da ake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina Abubakar lokacin sayyidina Umar Allah ƙara musu yarda duk kiran sallah da ake wannan kiran sallah shine kiran sallah da muka fahimta wata kiran sallar shiga wasan mu a wasu mana da kiran sallah guda biyu ko akwai kiran sallar wanka akwai kiran sallar shiga mu da muna yara haka ake cewa sai an yi kiran sallar wanka sai da abin da kake in kana kuma na bayyana a lokacin sai mu dinga bari sai mu zo gida sai a wanka ke kiran sallar nabi ko sai a ce an to kiran sallar nabi in ake yi wanda daga shi ba mai kiyawa minbari to shi kadai aka sani lokacin sai da Usman shi ne kara nabi to sai suka ce dan me zai kara nabi shi ma wannan sako ne a wajen su hatta kai ga zubar da jinin mutum inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qala yake hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce alaikum bi sunnati ina horon ku da kankame sunnata da bin sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin ina horon ku kuma da ruko da sunnar halifofina shiryayyu min ba'adi wanda suke a bayana su a halifofin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shiryayyu ba su ne guda waɗannan ba abubakar umar Uthman, Ali radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya kara musu yarda gaba ɗaya. To annabi ya ce ka rike sunnarsa kuma ka rike sunnar halifofinsa shiryayyu. Sai ma ne ce wa hadhihi ziyadatu min sunnati al-khulafa'ir rashidin. Wannan ƙarin da aka yi na kiran sallah na farko da aka ƙara yana daga cikin shiriyar halifofin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata ga shiryayyu yana cikin sunnarsu. Wala shakka anna Uthman min al-khulafa'i ar-rashidin babu shakka ko ku fanto akan sayyidina Usman yana daga cikin halifofin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shirye wara'a maslahatan fi ay yuzada hadhihi al-adhan li tanbihi an-nas yaga akwai maslaha akwai abin da zai taimaki mutane wajen a tsara kiran sallah dan a fadakar da mutane an qurbi waqti salati juma'ati saboda a nuna musu cewa lokacin sallar juma'a ya kusanto duk abin da kake ka bari ka tashi ka je kai sallah ba'ad an ittaqat ruqatul madina hakan ya faru ne ko bayan an fadada yanayin garin Madina garin Madina ya ƙara fadi mutane sun ƙara cika a cikin garin Madina da mutane ba su da yawa saboda haka hada hada ba ta yawa kamar lokacin sayyidina Usman yanzu garin ya fadada ya ƙara yalwa fajtahada fi hada sayyidina Usman ya yi ijtihadi akan haka sai ƙara wannan kiran sallar na farko wafaqahu jami'us sahaba kuma dukkanin sahaban da suke rayu a lokacin da suka dace da shi babu mutum da ya saba masa ina fata an fahimta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace la tajtami ummati ala dhalalati al'ummata ba za su hada akan bata ba al'umma mafiya cika su wane ne ba sabon manzon Allah bane tsira da amince tsara tabbata a gare shi to duka sun hada akan karin da sayyidina Usman ya babu laifi akan sa واستمر العمل به كما ايتي يتغبا da gudana akan wannan kiran sallah na farko da aka kara lam yukhalifu ahad babu wani wanda ya saba masa hatta zaman ali har lokacin zamanin sayyidina ali abi talib yazo shi ma bai fatan zaba da yazo shi ma ya tabbatar da shi wa zaman muawiyata muawiya yazo shi ma ya tabbatar da wannan kiran sallah wa zaman bani umayya haka nan kalifofin bani umayya gaba ɗaya waɗanda suka mulki a musulunci a lokacin banu umayya dukkanin su ma sun tabbatar da wannan kiran sallah wa bani al-abbas haka nan khulafa bani al-abbas su ma sun tabbatar da wannan kiran sallah gaba daya wa ila yaumina hadha malai har zuwa yau da malai yake magana ba a canza ba kun ga mu har zuwa yau kenan ko tunda ai ba a canza ba ana yi malai ce lam yukhalifu ahadun min al-muslimina babu wanda daga cikin musulmi da ya saba wannan sunnan fa hiya sunnatun bi ijma'il muslimin wannan kiran sallah na farko da sayyidina Uthman ya kara sunna ce da ijma'in musulmi gaba daya thumma huwa lahu aslun fi shar'i sannan kuma yana da wani asali a shari'a da za a iya to sana daga gare shi me asalin gashi wa huwa al-adhan al-awwal fi al-fajr shi ne kiran sallar da ake yi na farko a sallar asuba shi wannan ai manzon Allah ya yi ko kira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da asuba kiran sallah nawa ake yi uwa da asuba kiran sallah nawa ake yi biyu eh kiran sallar guda kiran sallah guda biyu ake da kiran sallar Bilal da kiran sallar Abdullah bin Umm Maktum ko al-A'ma to kun ga ashe ya tabbata cewa ana yin kiran sallar guda biyu a sallah ɗaya kenan to shine sayyidina Usman sai yayi istinbadi yayi kiyasin wancan kiran sallar da ake da asuba sai ya shigo da shi kiran sallar juma'a me yasa sayyidina Usman ya haka saboda mutane suna shagala mutane suna harkokin su su manta wani lokaci sai an shiga sallah sannan wasu za su farga su tafi a jeje wanka kafin wani je wanka an shiga sallah bai samu hudu ba sai sayyidina Usman ya ce a rance kiran sallah minti kaza ko adadi kaza kafin a kiran sallah na biyu idan aka yi wannan kiran sallah na farko dan a fadakar da mutane kamar yadda ka san kiran sallah asuba na farko fadakarwa ce faɗarkar da kai ake saboda a lokacin bacci ba baccin da yake da nauyi kamar kamar kamar baccin dare saboda baccin dare duk wata gajiya ka je ka tattaro gajiya ka je ka yi aiki a ofis ka yi kasuwanci ka yi kaza to idan ka zo ka kwanta sai kai ta bacci to na baccin bacci ne mai nauyi in ma ka tashi wani lokacin kamar gama rutsakewa wani sai ya zuci goma bakin gado bai sauko ba ba haka bane to sai a kira sallar farko kiran sallar farko amfani da shi ne sai ka tashi shi yasa galibi masallatan yan uwa barin barin so muku da wani abu galibi masallatan ana yin kuskure wani masallacin sai ai kiran sallan farko sai ai awa ɗaya ba kare wani kiran sallan wannan kuskure ne tsakanin kiran sallan farko da na ji gaba ɗaya ba wuce minti talatin ko wani abu makamancin haka ko minti sha biyar ko abin da ya kamata an gane amma sai a kiran sallan farko sai ka manta ma sai ai na ji mu da muke yin biyu kenan ko banda wanda suka ara su yin guda uku ka kuskure wannan dinki sai a gyara misali yanzu nawa ake yin a salatu da da rabi da minti daya to alal aqalla alal aqalla biyar daidai biyar daidai sai a kiran sallan farko da raban nan ta yi sai a kiran sallan yanzu biyar daidai bai isa mutum ya tashi ya kimtsa ya abin da zai ba har ya je alula ya tawaye sai samu sallah to shine daidai amma lokacin arbi hudu daidai zaka an fara kiran sallan farko kuskure ne wallahi ba daidai bane ya yi za ka je ka je ka bincika kuskure ne tsakanin na ɗaya da na biyu babu tazara sosai da su to sai a kiran sallan farko sai kowa ya tashi ya kimsa idan ka gama abin da kake kai alula me yiwa ma har za ka iya samun kai ranka kai kai kai wutin idan ba kai ba amma kai wutin ranka ka zauna ka dan yi zikirin ka kai istighfar tunda lokacin istighfar ne ko wa bil ashar wa bil ashari hum yastaghfiruna kanu qalilan min al-layli ma yahjauna bil ashari hum yastaqba lokacin da istighfari ya fi daɗi kamar lokacin asubai eh in kana da addu'a sai kai lokacin da Allah madaukakin sarki ke sakkowa ne zuwa saman duniya ya ya ya nemi mutane ne roƙo ya roƙa mai tambaya ya tambaya mai neman tsari ko mai kake so ka faɗa duk lokacin ne fa da a cikin lokacin ne sulusul lail akhir yawa Allah madaukakin sarki zai ce ina masu roƙo su roƙa ba su ina masu neman tsari su nemi tsari in tsare su ina masu bukatu su bujiro da bukatun su ba su kaga ka samu yawa idan ka dace a wannan lokacin ka roki Allah madaukakin sarki shi kenan shi sa masu wayo Allah ba sa bacci a wannan lokacin ina ga mu eh duk wanda yake so ya samu wani abu na duniya da na lahiran gaba daya tashin da yake yau wanda kai musulmi ne ina ga mu sirrin da nake ba ku ya kamata ku biya annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da Allah zai bashi wahayi lokacin da Allah zai bashi wahayi abin da ya fi komai nauyi in na sanuti alaika qawlan sakila Allah madaukakin sarki ce masa ya ayyuhal muzammil sai ce masa me qumil layla illa qalila wahayin da za a bashi sai aka ce tashi da daddare tashin daren nan shi zai taimaka masa wajen ɗaukar nauyin wahayin da ke bayansa ina fata an fahimta shi sa duk abin da kake so na duniya da na lahira ka rinka tashi wannan lokacin duk inda aka ce karfe uku ce ko karfe hudu tashi gwargwadon abin da Allah ya kaddara maka zaka sallata sallaci raka uku ce biyar ce bakwai yadda Allah baka dama kada ka dauko abin da zaka fara ka daina idan raka'a uku kawai zaka iya yi sai raka'a uku haka mutu irin wannan shine ko baka da lafiya kana kwanci kana nishi ana rubuta maka ladan kana sallah kana sallah in dai kana yi ka saba ka saba kana yi sai ka kwanta yanzu baka da lafiya sati ɗaya ne sati uku ne to wallahi baka yi asara ba duk sati uku na ladan ka na sallah ana baka shi cikakke ko ɗaya ba za a toye maka haka manzo Allah ya faɗa tsira da aminci tsara da mutane ne ko kai tafiya ko kai tafiya shi ma duk za a baka ladan ka cikakke to idan ka gama sallar ka in za ka karanta alqur'ani ne sai karanta alqur'ani in za ka dauki in za ka azkar ne sai ka azkar sannan sai ka addu'a duk abin da kake so sai ka roƙa Allah madaukakin sarki zai baka insha Allah ta'ala lokaci ne mai tsare yan uwa kada ne sakaci da shi idan mutum ya gama kaga sai ya shirya kuma ya kimtsa da zarar an asalati alfajir ya ce to sai ya raka alfajir sai to masallaci ba shikenan ba wallahi irin wannan shine sai ka ji ka tashi da safa zuciyarka fayau ka ji daɗi kake ji wallahi wani lokacin sai gaba ka da koshi amma sai murna kake wani wani waya kullum kai a cikin dariya kace to kana kiyamar lalle kiyamar lalle yana ta hasken fuska yan uwa hasken fuska eh Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin masu kiyamun ne malaki fala'alla usmana qasa hadha al-adhan alayhi mai yiwa ne sayyidina usman yayi kiyasin wannan kiran sallah na farko da na biyu da ake a sallar asubahi sai kiyasin sa shi ma sai ya samar da wancan da ake na sallar juma'a wanda dai abinda muka faɗa shi ne dukkanin malaman sabai gaba ɗaya babu wanda in kadi an haɗa a kansa tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu Allah madaukakin sarki ba zai taɓa tabbatar da a bayansa akan abin da ke na kuskure ya saboda haka za a ci gaba da wannan kiran sallah kaga sai da Usman ba ma wai laifi ba abin da ya menene kamata ya ayaba masa ko ai sai ban in ana faɗar darajar sai da Usman sai a ce yana ɗaya daga cikin abin da ya kiran sallah da kiran sallah da da ya fito da shi ake Allah ya samu dace sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala sai mu zo sai mu tashi abu na ƙarshe shi ne na goma sha uku abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tun taɓa harshe da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh Eh. Ya ba waya a wajen. Kuma ya dawo ganta.